والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا مشد بقى أو من كتابنا كشف الشبهات mun koro inda malam yake koro bayani akan ababe da mutum ya kamata ya ba su ainihin mahimmanci da kuma bayani akan yadda 'yan bida suke kokarin kawo shubha a cikin ainihin addinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a daidai inda muhammadu yake faɗin akan wakil ƙida gaba yawa wal'amiyu ko min al-wahidin ko to mu karanta wal'amiyu min al-wahidin yaghlibu alfan min ulama'i وتغلب أنفا من العلماء هؤلاء المشركين هؤلاء المشركين كما قال تعالى كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وجند الله هم الغالبون وجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان بالهدى واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان وإنما الخوف على الموحد وإنما الخوف على الموحد وإنما الخوف على الموحد وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الذي يبذل الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح الذي يبذل الطريق وليس معه سلاح الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح الذي يذهب إليه وليس معه سلاح وقد من الله تعالى علينا بكتابه وقد من الله علينا بالنار وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وبشرى للمسلمين وبشرى للمسلم للمسلمين وبشرى للمسلمين فلا يأتي صاحب باطل ولا يأتي صاحب باطل فلا ي- فلا يأتي صاحب باطل بحجة ولا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها إلا وفي القرآن ما يرفضها ويبين بطلانها ويبين بطلانها كما قال تعالى كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وأحسن تفسيرا قال بعض المفسرين قال بعض المفسرين هذه الآية هذه الآية عامة في كل حجة عام في كل مسلم يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة يأتي بها أحد الله إلى يوم القيامة وأنا أذكر لك أشياء وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه لما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام جوابا لكلامه احتج به المشركون في زماننا علينا احتج به المشركون في زماننا علينا فنقول فنقول جواب أهل الباطل من طريقين جواب اهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل مجمل ومفصل أما المجمل اما المجمل فهو الأمر العظيم فهو الامر العظيم والفائدة الكبيرة والفائده الكبيره لمن أخلها لمن عقلها وذلك قوله تعالى وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منها آيات محكمات هن أم الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فأما الذين في قلوبهم زيغ ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ما تشابه منه وأولئك الذين سمى الله فاحذروهم وأولئك الذين سمى الله فأبروه مثال ذلك مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن الشفاعة حق وأن الشفاعة حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله وأن الأنبياء لهم جاءوا عند الله أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله يستدل به على شيء من بعده وأنت لا تفهم معنى الكلام وأنت لا تفهم معنى الكلام وأنت لا تفهم الم... لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكر فجاوبه بقولك فجاوبه بقوله إن الله ذكر في كتابه إن الله ذكر في أن كتابه الذين في قلوبهم زيغ أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم يتركون المحكم ويتبعون المتشابه ويتبعون المتشابه وما ذكرته لك وما ذكرته لك من أن الله تعالى لأن الله تعالى ذكر أن المشركين ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية يؤمنون بالربوبية وأن كفرهم وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء والأنبياء والأولياء مع قولهم مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أمر محكم بين هذا أمر منكر بين لا يقدر أحد أن يغير معناه لا يقدر أحد أن يغير معناه وما ذكرت لي أيها المشرك وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه لا أعرف معناه ولكن أقطع ولكن أفضل أن كلام الله أن كلام الله لا تتناقض لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض لا يتناقض لا يتناقض لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله لا يخالف كلام الله وهذا جواب جيد سليم وهذا جواب جيد سليم ولكن لا يفهمه ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله إلا من وفقه الله إلا من وفقه الله إلا من وفقه الله فلا تستهن به فلا تستهن به فإنه كما قال تعالى فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم To, wannan gaba ce mai tsawo shi sa muka alakanta su da juna malam yake cewa wal amiyu in an ce al amiyu shine gama garin mutane wanda shi ba da ilimi na addini amma dai yana dan zuwa makaranta yana dan fahimta wasu karatutuka shine yace wal amiyu gama garin mutane min al muwahhidin daga cikin masu kade da Allah masu tauhidi ya guribu zai yi rinjaye idan tattaunawa ta kama ta dole alfan mutum dubu min min ulama'i ha'ula'il mushrikin daga cikin malamai na waɗannan masu shirka ga Allah kada ka ji tsoro wallahi dan bid'a idan yazo da dan karatun ka da zuwa makaranta za ka kawo masa dalili a rasa inda za a yi ayyato da wannan dalili saboda kai magana ka ba ta tsiniya ba ce hujja ce su kuma za ta tikake zuwa ga wani wali wani shehu ya faɗa sai a ce to maganar Allah da ta- da ta shehu washe ce za a ɗauka ta zo ba zai kai labari ba to sai ma da yake cewa kama kala ta'ala kamar yadda Allah yake faɗa wa inna jundana lalle rundunan mu su ne ma'ana wanda suke kan hanya ta Allah ta manzon Allah lahumul ghalibuna a koda yaushe su suke rinjaye sai ma da shi fa jundullah rundunar Allah humul ghalibuna sune masu rijaye bil hujja ta kawo dalili wal lisan ta bangaren abin da ya shayi harshe kama annahumul ghalibuna kuma kuma sune za su yi rijaye da galaba bisayfi ta bangaren takobi wasinan ko tsinin mashi ko tsinin takobi wa innamal khawfu ma la yace sanade abinda ake jin tsoro kawai alal muwahhidi ga wanda yake da tauhidi ya kama hanyar karatu na sunna shine allazi yasluku at-tariqa shine wanda zai shiga wannan hanya ta fahimtar sunna amma wa laysa ma'ahu sila ba shi da makami a shiga kana ka fahimci addini amma daga an ci aya kaza ya ce a Jafar ya faɗa hadisi kaza ai Albani ya faɗa to wannan kaga shine abin tausayi jama'a amma in ka yi karatu ka iya jan aya ka iya jan hadisi manzo Allah da izinin Allah ko mun taron yan bid'a ko malamai ne shi ka rusa su saboda za su kawo bayani ka kawo aya alqur'ani ko ka hadisi manzo Allah sai yana bukhari kuma to ai kuma gashi a fassara kai in ka tashi ma mishi in ka tashi ka wasa bayanin ma ce ya fassara kansa misali ya ce kun kuna ɗan gare wando kaza kaza sai da shi hadisi a bukhari aka rubuta Allah kai kasan shi manzala ce ma asfala min al-ka'bayn min al-izari fa fil nari ni almajiri ne karamin dalibin ilimi ba san fasara shi ba amma fasara min aka rubuta Allah da la yi tserewa wallahi jidduban shi bai tserewa kaga wala abin da kisa kaga anan gurin kai matakin ka kasari amma shi kai iya yiwa ya fi ka sanin hadisin da fasara shi da komai amma sai aka rubuta Allah kai da fasara hadisin ya sai tsere bai sai tsere ba yana fassara ba zai kai labari ba kuma yanzu shi kuma duk irin hikima da zai bai isa bai kawo shi saboda abin ahili yake sannan kuma ku kun bar gewu ku kaza kaza kaza kaza sai ga wasu hadisai da suka zo barat ba su da adadi wanda manzo ke cewa ainihin wafiru lahiya wa wa wa khaliqul majus ko kuma ainihin bangaren wajazu shawarib sai ka wata mal akalkallahu fasara wannan abin da kanka shi ma nan ba zai kai labari ba to irin wannan ababe yan uwa shine abin da mutum zai yi na karatu kada ka zama tun kullun kawai ka ce ai naji akan sai malam wani ya ce kaza a ai kokari ka hada ci abin idan an zo wannan abin da ka hada ci a koranan shi in ka zo ma kada ka fasara balle shi maka a ira ira da kai ce aka roka Allah mu dai mun yi a matsayin mu na almajiri mun yi makaranta an ce mu kaza amma dai ban da cikakken ilimin iya fassara abu a gaban ka dan Allah aka roka Allah fassara mu kaza shikenan ka rage ka kare shi to shine malam yake cewa su ne masu masu rijiya yake kuma abin tsoro wanda zai kama hanyar fahimtar addini amma bai da makami ne makamin ma'ana bai da karatu a cikin kwakwalwarsa wa qad manna Allah ta'ala alaina hakika Allah subhanahu ta'ala yayi baiwa a gare mu bi kitabihi da alqur'ani wannan a gaban mu allazi ja'alahu wanda Allah ya sanya wannan alqur'ani tibyana ya tattara dukkan bayani da kulli shay'in da dukkan hukuncin hukuncin addini wa hudan kuma cikin sa akwai shiriya ga mai neman ta wa rahmatan cikin ta akwai jin kai ga mai nema wa bushra cikin sa akwai bishara lil muslimina ga musulmai malaka fala ya aci da dai ba zai zo ba sahibu batil ma'abucin ƙarya bi hujjatin da wani hujja da ake ganin hujja da illa wa fil qur'ani face a cikin alqur'ani ma yanquduha abinda ke warware wannan ƙarya tashi wa yubayyin butulanaha kuma ya bayyana ƙaryanta a hili kama kar da ala kamar yadda Allah ke faɗa wala ya'tunaka bi masalin da dai waɗannan mushrikai da suke alfahari cewa su suna da ilimi ai a yayin da annabawa suka zo musu da shi mun gani ai cewa ai fari bima inda hum ilmi go sun ga alfahari abin da ke musu da ilimi to Allah ya ce da dai ba za su zo da wani kwatance kwatance ba da tatsin miyoyi illa ji ina ka face sai mun zo maka a cikin alkur'ani bil haqqi da abin da shi gaskiya ne wa ahsana tafsira ko mafi kyawun fassara wanda babu wani abu na kura a cikin sa qala ba'd al mufassirin sashin malaman tafsiri suke cewa hadhihi da aya ita wannan aya amatun ta hada dukkan bayani fi kulli hujjatin a cikin dukkan wata hujja ya ati biha ahlul batil da wani mabannaci zai zo da ita ila yawmil qiyamah kuma har tashin kiyama kun ga ai Muhammad Abduhu ya zo ya yi wa'azi lakta a turai wani mutum wanda ya zamanto irin mustashirkun ne sun zo su yi karatun musulunci kuma su karanci alkur'ani don su ringa hudda mutane daga musulunci kuma su ma da yawansu musulmai ne su je su koyi larabci wani hadda je jami'a islamiyya ma amma arne ne kawai ya je da ya koyi larabci da qur'ani da tafsir da hadisi don ya je ringa wa musulunci zagon kasa akwai su kewa suna zuwa mustashirkun wannan malamin Muhammad Abdu ya kare wa'azi kawai sai ya ce aka rauka Allah tambaya gare ni yace me tambaya kai ce kun ce ainihin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala kun ce ayi tibyani da kulli shay'in dukkan komai yana cikin alqur'ani ko ma farradna fi kitabi min shay'in Allah bai bar ko bayanin komai ba a cikin alƙawari komai akwai dan haka turawa su kuma sure da nawa suke su hujja suke so a yi ga an zo a yi conference wasu da musulunta kawai ne wannan ya tashi shi to tun da kun ce a ya ce aya haka ce sai ya tabbasa kawai da alƙur'ani ko kun yarda cewa alƙur'ani bai bar bayanin komai ba ce aya haka haka Allah ya faɗa kuma tabbas muna tare da kan wannan fahimta sai shi to aka raka Allah bahun fulawa biredi ne ake samu idan an an yi biredi da shi idan an dafa buhun fulawa biredi da ake samu a ciki biredi ɗari nawa ake samu kuma a cikin alkur'ani da ka wani bayani domin kun ce ma farratna fi kitabin shi Muhammad Abduhu ya ce yayi eh amma dai a bashi dama gobe insha Allah zai yi bincike kawo amsa akwai hikima a nake da amsar amma me diba da kai iya yiwa wasu wanda za su zo su ga kurewar kuma abin ya amfane su da yawa ne sai aka yi ma'idi gobe jama'a aka yi ta bada labari ai wani malami na musulunci ya zo za a kore shi duka aka cika masallaci sai wannan ya zo tsaya ya ce to na zo a bani amsa ta sai ce eh dun bahu na biredi bahu na fulawa ana samun baget kaza a ciki sai ce to eh shikenan malam ka kawo bayani aka samu wani wanda ya zama to kwararre ne akan wannan aiki yace aka sai yace eh tabbas haka ne bahu kawai idan biredi bai huce kaza sai ce to shikenan ta kawo ilimi wanda ba ma sha akai amma kuma abin da ya mun sura aya a qur'ani kuma ka fassara mai ita haka haka ta yi bayani sai ce a cikin alqur'ani Allah ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun Allah ya ce to tambaye ma abuta ilimi ma abuta sani a cikin wani ilimin da ya koyo a gare ku in kuntum la ta'lamun idan ba ku da ilimi akai shi yasa kuma musulunci qur'ani ba da ma in je in tabbaya wanne ya jira sisa ni ma na jira tambaye mai biredi ya bani amsar cewa ana samun kaza kuma shi yasa aka ce kaza kawai wani bawa Allah sai huta ko da mutum amsar ya kare shi to wallahi in ba dan Allah ba shi hikima ya huto nan ba ba zai kai labari ba kuma alhalin cewa ba amsa a hidi suke Qur'ani ba so ba a sauko shi ba ya ga maka biredi nawa ake samu a fulawa addini shi Qur'ani addini ne koya ba bangaren abin da shahimi harka ta rayuwa ta adda wannan bangaren Allah an barko da an barko da wannan abubuwan amma diba da tura suna buƙatar ne hujja sai amfani da kuma wata hikima ta shi ya sayo wannan aya ta taimake shi yasa kake tsammanin a matsayin kana da mai da'awa wajen kana iya karewa a jikin kawai dan kala kafu ya shigo maka masallaci ya zauna kawai yace bai raba babu hadisin manzon Allah kuma zama a yanzu yake so ka tabbatar masa da haka ana doka a bidiyo ga jama'a ga almajirai ni zai kwace ka wallahi karatukan da kake renawa na yawan nazarinka wani sun taimake ka haka ba kakka yi tsammanin dan shi'a ya shigo maka kuma shi ma ya ce a bukari ai an tabbatar da cewa shi a gaskiya ne ya kuma ka taɓa karanta bukari ba akwai aiki a gaban duk wanda ya shiga ɗalibci wala wala akwai aiki a gaban shi aiki ne kila wallahi aiki ne kina akan ka shi yasa duk in ka ce ka zama ɗalibin ilimi to wallahi barci ba naka bane dan a koda yaushe waɗannan makiya na addini daga sun ga cewa karaya kansu to za ka ga sun maka tarkon da ba za ka iya shi dama zai nika maka gari na shekara guda ne ya tara shi ba kamar guda ɗari ya hada ce ta kawai dan kai kai ko baka san da wannan ba kawai sai daga ya shigo maka shi dama duka ya zama wannan abubuwa in ka ce bukhari ya ce a ai aji a bude safa kaza shi dama ya ji ya zama shekara guda akan ka ko mutane mi za su sa su kawai ilimin shi yana gaga akwai aiki ba karbi ba shi ne adam ma da yake cewa wasu sashen malamai suke cewa lalle duk abin da aka kawo na shubha to sai kaga wani bayani a idan qur'ani ya warware shi yace wa ana azkuru lakal ashiya zan ambata maka wasu abubuwa mimma zakara Allah fi kitabihi game da abin da Allah ya ambata a littafin sa jawaban li kalamin amsawa game da wata magana ihtajja bihi mushrikun wanda mushrike suka kawo hujja da ita fi zamanina alaina a wannan zamanin namu akan mu kuma fa naqulu sai mu faɗa jawabu ahlil batil amsa amsa ga amsawar ma'abuta bata min tariqaini ta hanya biyu ce ma da sai mujmal akwai amsawa wanda ta zamanto gamamma dunkulalla wa mufassala kuma akwai amsawa wanda ta zamanto daki daki sai ba da ce ammal mujmal amma kaga amsawa mushrikan zamanin mu da ma wanda ba zamanin mu ba yace tana tafiya ne akan hanya guda biyu to kaga mujmalin dunkulalla fa huwa al-amru al-azim malaka shine al'amari mai girma wal fa'idatu kabira ko fa'ida shi mai girma liman aqalaha amma ga duk wanda ya hankalce ta wa zalika qawluhu ta'ala wannan kuma ya tabbata ne a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala huwa allazi anzala alayka alkitaba Allah ce Allah huwa allazi shine wanda ya saukan maka da wannan littafi shine alqur'ani minhu a cikin littafin nan ayatun akwai wasu ayoyi muhkamatun fassara su a hili take kawai daga an ce kaza ka fahimce shi kaga muhkamatun kuma irin wannan ayoyi muhkamatun wanda aka kyautata bayanin su wannan ummul kitab su ne mafiya yawan alqur'ani in ka diba qur'ani daga ka bude mafiya yawan ayoyin qur'ani a hili take bayanin su sai Allah ce wa ukharu amma akwai wasu ayoyi kuma mutashabihatun akum amma masu rikitarwa ne masu kamanta ce zan ga suna ɗaukar fasara hudu biyar wata har fasara goma tana iya hawa to Allah sai ce fa amman ladina fi qulubihim zaygun kaga waɗanda a cikin zukatansu akwai karkata akwai munafunci akwai ha'inci fayattabi'una suna bibiyar ma tashabaha abin da ke da tashabuhi yake da rikitarwa minhu daga cikin alqur'ani ba dan koyi ba ibtigha alfitna saboda neman fitina kawai wabtiga a ta'wilihi da kuma neman fassararsa alhadi Allah bai dora musu ba neman wannan fassarorin alhadi Allah cewa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah alhadi cewa ba wanda ya san fassararsa da fahimtarsa in banda Allah to ma da cewa kar sahha ya inganta an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzo Allah tsira mutun Allah su kara tabbata a gaskiya cewa idza ra'aytumul ladzina yattabi'una idan kuka ga waɗanda suke bibiyar ma tashabaha abin da ke da rikitarwa minhu daga cikin alkur'ani to fa ulaika sune waɗanda allazina samma Allah wanda Allah ya ambace su a wacce ayar fa hadarum ku tsorace su miyagun mutane ne to misalu zalika malan ce misalin haka idza qalaka ba'dul mushrikin idan sashen mushrike suka faɗa ko wannan bid'a ya zo ai Allah ya faɗa ala inna awliya Allah ku saurara lalle waliyai na Allah la khawfun alaihim babu tsoro a tare da su a gidan duniya wala hum yahzanuna ko ba za su yi ba in ciki ba a ranar alkiyama wa anna shafa'ata haq kuma yace ka aice to gaskiya ne wa anna anbiya lahum jahu annabawa suna da matsayi inda Allah abun Allah aw zakara kalaman ko kuma ya ambata wani magana lin nabi ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yastadillu bihi ala shay'in da yake so ya kawo hujja da ita akan wani abu min batilihi daga bannarsa wa anta kai kuma a matsayin ga dalibin ilimi la tafahamu ma'ana baka fahimci ma'ana al-kalam allazi zakarahu magana da ya ambata to fajawurhu amsa masa bi kaurika da fadanka inna allaha zakara fi kitabi allah ya ambata a cikin littafin sa annal ladina fi qulubihim zaygun lalle wanda a cikin zukatansu akwai karkata yatruku yal muhkam suna barin ayoyin da bayanin su an yi yake wa yattabi'una al mutashabi suna bin ayoyin da suka zama to akwai rikitarwa wajen fahimtar su wa ma zakartuhu laka abinda na ambata maka min anna allah ta'ala cewa lalle allah madaukin sarki zakar ya ambata annal mushrikina lalle mushrikai yuqirruna bir rububiyya sun tabbatar wa Allah cewa lalle shi ne mahalici mai gudanarwa wa anna kufran kuma kafircin su bi ta'alluqin ya tabbata ne ta bangaren ratayo su al mala'ika ga mala'iku wal anbiya ila annabawa wal awliya da waliyai ma'a qawlihim tare da fadan su ha'ula'i shufa'auna inda Allah cewa waɗannan su za su ce mu abun Allah to ma da ce haza amrun muhkamun bayyin haka ce mishi ai wannan kaga bayani ne wanda aka kyautata bayanin sa a hili haka ne alakantuwa da mushrikai shine ya raba su da imani ko kuma alakantuwa su da da waliyai da annaba shi wanda su daga imani to wanda yace la yaqdiru ahadun an yughayyira ma'anahu kenan kaga wannan fasar na baka ba wani da ya isa ya iya canza ma'anarsa wa ma zakartani abinda ka ambata mu kai kuma a yanzu cewa mala'iku suna da daraja annabawa suna da daraja wali suna da daraja cewa suna iya ceto ya kashe ayyuwar mushriki ya kai wannan mushriki min alquran daga alqurani aw kalamin nabi ko kuma maganar manzo Allah in hadisi ya kawo suka ce la a'rifu ma'anahu ban san ma'anarsa ba walakin sai dai aqta'uni na yanke hukunci tabbas anna kalam Allah lalle maganar Allah la yatanaqadu babu tubkar wa wara a cikin ta Allah ba zai ce ba ratayuwa da waliyai da shehunne da annabawa a kirawo su yace shirka ne kuma a wurin gurin Allah ya ce ba haka bane kaga wata irin wani irin shigowa da malami sannan kuma wa anna kalaman nabi kuma maganar manzon Allah sallama la yukhalifu kalam Allah baya saba maganar maganar Allah sai mara cewa hada jawabun wannan magana amsa ce jayyidun mai kyau sadin kuma daidai walakin sai dai la yafhamu ba kowa zai fahimci wannan amsa ba illa man waffaqahu Allah sai wanda Allah ya datar da shi fala tasta'in bihi kada kai sakaki akan haka فإنه كما قال تعالى لمرن كما يدى الله يفعل وما يلقاها باقوا كداشي وغمد كربان غسيابا إلا الذين صبروا سيوا أن استزمتوا سيدمتوا ما سحقوا wa ma yulqaha ba kowa ke samun wannan daraja da wannan alkhairi ba illa zu haddin azim sai ba abuta rabo mai girma a takaice mala abin da yake so ya ce anan kana iya zama ka game da wani mutum wanda ya zama to ya shiga kwarewa a bangaren ilimi na tafsiri ilimi na alqur'ani kawai sai ya zo ka ai wali ya fi annabin Allah ba kawai sai ka baka ainihin abin da ya faru a tsakanin Khidr ko Khadir alayhi salam tsakanin sa da Annabi Musa gashi Khidr ya kawo ilmomin da Annabi Isa ya jahilta Annabi Isa ko Annabi Musa ne Annabi Musa ya jahilta to kun ga anan me zai wuda ga shi ne kawai zaka dauko ayoyin da aka yi bayanin su a hili cewa lalle annabawa na Allah ba su da hurumin a kira su zai kawo ayoyin da ka haddace su ne wanda suke kusa da kai wata irin ayar zaka iya kawo zai kawo ayar zaka kawo ka rusa wani magana na cewa ba za a kira wani annabi ba ba za a kira wani waliyi ba wannan ayar da aka kyautata bayaninta idan ka ɗauko ta ka kawo ta to shikenan in ka kawo ta to ka samu makamin da ba sai ka je ka kore wata shuba ba maka da ilimi wani misali wani zai zo ce maka ya halitta ana iya sujada ga shehu ku da kuke cewa sujada ga wani Allah haramun ne to gashi shehu ya halitta diba da cewa annabi Yusuf alaihi salam ne Allah ya faɗa game da ainihin yayin da mahaifinsa ta zo ya Allah ce warqa wa ra'aytu mudi ka gani aka fassara cewa waɗannan wasu kuma sujada menene mahaifinsa da annansa sannan kuma waraba waraba abu al'ashfakaru lahu sun mai sujada wani ne ita fito gashi nan annabin Allah uwaye shi ma annabi ne ya zo mai sujada to kai yanzu ya za a yi kai koyar shi ba saboda kaga wani shar'u man qabla na da wani bayare na malamai tafsiri kai iya maka wahala kai yanzu wata aya za ka dauko kawai ka rusa ka ce kuma wannan ayar manzo Allah aka sauko ita kuma dinar ita dan haka kenan wancan bayanin naka iya daga cikin mutashabihat da haka kenan can garshi haka amma dai wannan ayar ita ce daidai kuma maganganun Allah ba sa cin karo da juna mu ga kawo an ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجد الشمس خلقهن kaga wannan shikenan a wanda malaki sai ce kenan to da ka kawo wannan ayar shikenan sai in ce gashi Allah ya ce iya daga cikin manya-manyan alamomin da ake gane girman Allah subhanahu wata'ala shine dare da yini da rana da wata sai Allah ya kawo mafi girman abin da ya yi dan adam da kuma kaga mahimmancin su a cikin farkon duniya ba su kasa ba ayyin suna yi wajen biyayya sai Allah ya ce amma kuma jin girman su la tasjudu lishamsi kada ku kuskura ku ajiye goshi ga rana waladin kamari kada kuskura ku ajiye goshi ga wata sai Allah ce wasjudu lillahi ku yi sujada ga Allah shi kadai allazi khalaqahunna wanda shi ne kawai ya halicci waɗannan halittun amma in kuntum iyyahu ta'budu amma in har Allah kuke bautawa kina in in ba Allah kuke bautawa kada bautawa kada iya sujada gaba ga mutum to kaga wannan magana ce ma da yace kaga mi aya ce mi muhkama amma wanda ya komo ke bayani akan annabi yusuf an mai kaza ai ga kaza kaza to kaga wannan ya zo da bangaren abin da ya shafi mutashabi kenan a cikin shi akwai min zayyun fa yattabi'una ma tashabaha min ibtigha alfitna to shi sa malam da ya kawo ka a wannan ya kawo ka shine albabi na matsayin ka na ɗalibin ilimi da baka yi zuriya ilimi ba in ka ɗauko wannan zaka kare kanka amma kuma wanda kuma ya zama to iya da ilimi mai zurfi kuma sai a shiga kuma bangaren abin da ya shafi kuma shar'u man qabla na kuma to ka gani to kuma shi ma in aka zo shi a sallamawa shi ma yawwa ko yawwa kuma ka gani duka za a kawo maganganu da dama za a karewa sannan kuma bangaren hidima ka ko shi ma annabi ne a magana mafi inganci annabi isa annabi musa alaihi salam da suka tattaki da shi ya yi tattaki da annabi da maganganun malaman tafsiri cewa shi ma annabi ne to kaga wannan in ka yi zai iya ilimi sai ku tattauna akan wani abu amma in baka da wancan ma da ce to ka tsaya akan matakin ka na ilmomin da ka hada shi na alkur'ani da ka kawo wannan ga cikin ina kan wannan ayar dan haka in ka ce wannan ayar ba gaskiya ta faɗa ba to ka bar ka ce kuma qur'ani akwai me akwai tanaku kuma in ka haka ka ka ga fita saboda bisa ka kare ta ayar qur'ani ta ayar ka kare ta afala ya tadabbaru ka walau kana min indi da ta ta bani a cikin sa ya babu ko duka ga qur'ani wanda shi ne daga shayin wa insha Allah na zama ta kansa wanda gaskiya aiki ne ba ƙarfi a kanmu wanda suka ji ƙwarai da gaskiya a ɓangaren karatu kuma wannan shi ne ke taimakawa ya zabura mu akan cewa akwai ayyuka a gaban mu da yawa za ga mutum kawai daga yazo ya wani akadari ishmawi isi ya gari ke kamar ya kai mun ko kuma da kayan wani bukhari ga ka tsare wallahi akwai aiki a gaban mu zama aka maka lafi yanzu ko ya zama ne kawai kuma za ka ga ya shiga kawai yana ɗaukar biyu shi ma ana ba da fata ko na ba da kina bi za ka ne kowa yanzu da ɗanyen karatu yi kasu kawai shi ka ɗanyen karatu yanzu mutum iya iya ta fatawa iya ta wani wata kuma ilmomin da suke gaban ka wallahi dubbai ne shi yasa imam amurka cewa in ka ga mutum yana da gaugawan fatawa da yau magana to jarin sa kaɗan ne malaman da suka kai imam amurka za a zo a tambaye shi abu kaza fa karewa ga jin ilmin sa hadisi kusan miliyan akai amma kuma daga an zo za ka iya tawakkufi akan mas'aloli karewa ga uthaymin da bin baz din nan akwai tawakkufat in su sun ce kawai kaza an tambaye su sun ce gaskiya su su yi tawakkufi ba su san meye daidai ba amma wallahi idan ka zo a wajen ɗalibanmu na ilimi da malamanmu a yanzu da gudu za ka mutu ya bada amsa da gudu wanda kai tambaye da su usaimin inda za ka je ka bibi maganganun usaimin da ya tawakkufi akwai tawakkufat insa da irin su albani wallahi da za ka zo ka rubuta su ka yi takarda guda ɗaya ka zo ka rinka kiran malamai a gidan radio ka ga ikon Allah kawai mutum zai ce kawai kaza ne kuma ƙarya ce bai tattara dalilai bai da ala bai da mataki na ijtihadi bai san komai wani addini amma zai zo ya ta jiwa mutane zamanin nan kawai zaman lahiyar ka ayo ko ka zama ka zama ɗalibin ilimi na gaske akalla a ce mafi karanci mutum ya taka mataki na bangaren abin da shi ya karanta arba'una hadisan ya bibiyi shuruhatu isa ka zo ka karanta umratul ahkam ka bibiyi shuruhatu inda ka koma bangaren bulugul maram ka bi shuruhat insa sannan ka zo bangaren abin da ya shafi bukhari ka rinka kokarin bincike a kansa sannan bangaren abin da ya shafi fiqh ka yi iya kokarin ka ya za a yi a ce mafi karanci a ce ka karanta ainihin fiqh sunna sannan ka kuma bangaren sayo fiqh sunna wannan zai haska ga maka koyi da yawa zaka ga da yawa abubuwa suna bude maka amma wallahi in ba haka zaka yi ba wallahi kawai a cikin zaka zama kurzu kada kowa zai yi ta jiwa kai wannan ya ce kaza sai ka zo ka ka rike sai ka ce ka ai ma hadisin ƙarya ce yanzu ɗazu wani ɗalibi ya aiko wata fatawa akan wannan yana neman shirya akan hadisin na ce to hadisin ni a iya zan nama hadisin da yake wanda yake cewa jubira da kurubi ala hubbi man asana ilaiha wannan hadisin ma hadisi ne ma mafi yawa ya shahara wajen yan shi'a ne hadisi ne da asalahu mawdu to wannan ka koma bangaren abin da sha islamiyya malaman islamiyya da yawa halaka kure suna ta halaka yara kaga halaka da ake ci wasu kowa malami ne yaga mutum ya ci wanda gane mutum batacce ne in kaji mutum ya in dai mai ilimi ne ba zai kawo wani abu ba na fadla ya ce to wannan da Allah jama'a a yadawa jama'a kowa ya samu ya amfani da ka ja ka bakare sai ai in ka saki ilimi amfani ilimi kowa san amfanin sa amma in kai mutum ya so kawai akwai wasu mutane a duniya so yake ji magana a Saudiya ya ji da Amurka kawai shi shi ke da bukashi tafiya kuma manzo Allah ma ƙarya akwai irin wannan ko su ba abu ne sai so ko a ce odiyan su ya yada duniya wannan kaga halakakku ne kawai suna halaka mutane shi yasa ya bi ta ba komai bane ba a matsayin ka da alamin ilimi zai so haɗo sallanka kowane ne ya aiko ka tsaya ka bibiyi hadisin in ya inganta ka yada magana ta inganta ka yada amma komai ya dauka kowane malami ya gajo maka a cikin gurbin da ka yada zaka rinka yada bidiyoyi kuma ka je gobe kiyama wallahi sai kai bayani a gaban Allah nan za mu take ta insha Allah sallallahu alaihi wasallam